أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha shidda ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da tara ga watan farko shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya a sati da ya gabata mun tsaya cikin surta taha aya ta talatin da shidda kina insha Allah za mu tashi aya ta talatin da bakwai insha Allah kahin nan akwai tambayoyi an wasu su yi kira wasu a whatsapp wasu a gaba da gaba na matsalar wani abu da yake wakana ko a hanyoyin aka ce a yada labaru to yan uwa kullum abin da dai nasihata yin hukunci ga malami ya ce kaza ba tare da kai kaji da kunnan ka matsala ce wani malami na najeriya cikin manyan malamai ya wata fatawa kuma da zan ce ce ku ce kan maganar hamma wani magana kan shi shi da abin da baka ji da kunnanka ba kuma ko da ka ji da kunnanka ka yi kokarin ba malam uzuri yayawa abin da kake ni da shi daban abin da ke ni daban ina ga abin da kun sani masalar cewa yan wasan kwaikwayo ko a tiyatar an ka ce mata ka ta sako ta sako an ka ce ka ba mu aka yi arme arme ne wannan aka yi ta magana kan shi muna fata dai a yi kokarin shawarar abin da kan shi kuma a ba mutane uzuri yan abu ne sananne a musulunci wani abu ne shigo ne ba wani saɓani kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun jidduhun na jidd wa hazaluhun na jidd abu guda uku ya ce da gaskensa da gaske ne da wasansa ma da gaske ne ya ce attalaku a annikahu wa talaku wa raja arme da saki da komi idan ka ce wani na baka diyata ya ce na amsa ba damar ka dawo ka ce wasa nake maka sai dai ka lallabe shi ya sake ta shi ne magana idan ka cewa matarka wance ka cewa matarka wance na sake ki to ta saku baka ta da wasan ke nufi ko daɗin magana ne ta saku kurin lokacin da mutum ya saki matar shi tana cikin idda bata ƙare ba ya ce wancan na mai da ki ba magana wasa ya da sabon saki kun ba mai cewa biyar da ba ko wata kowayen da an ƙare amma cewa a tiyatar arme wance na ara mataka ce yau misali a yanzu kurin ya ka ɗauki ɗaya mutane gaba wani ka zama ta zama ta shi wa zai iya ba da ɗaya mutane wannan kowa sun bewa kurin ɗaya mutane ko a tiyatar ko a hili kan titi ko a gida ka ce wance ba gaman gada ita na ba wa ne na alfajin matashi ce kuma kurin a gada bewa wani ba ma wani ba bewa in dai ba ba ba cikin ai a kuma ko wani kina a takaice wani bai iya ba wani wani wani bai ba da wani yar wani ko ya bada shi ne bada inda ake magana ta ka waliyarka amma ta wani kuma haka ko a yanzu a nan ko a gida ko a tiyatar in ce ma wata mata a ƙarya wanda na suke yake kada suke matar ba ta ka ba kuma ta kai ta tarku a wannan gaskiya ji wannan magana ce kuma suke abin da kyau gaskiya amma abin da ake hadisi ke mana kurin ita ne ruwaya tana magana kurin ba a wasa da arme ba a wasa da saki ba a wasa da komi ma wannan wurin arman wuli raka baka wasa ka ci gaba ka an ka barata balu kuma takka idan ka ce na suke ki ba magana wasa haka ka ce na mai da kikun ta koma ina wata haka ne abin da shi malamin ke ne Allah wa'ala sai magana ta biyu cewa wai da gaske ne wa a yanzu akwai wali mun ce iko a me yasa za mu ce akwai ba musamman makowa ne annan sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa hattashin kiyama la ta zaru ta iftu min umati ala alhaq zari ala man adahu zuwa ƙashe dai hatta ta yamma lafi galib annabi ya ce hattashin kiyama ba a rasa wata jama'a ta kan gaskiya duka kai ka kawo ka bar su kan wannan gaskiya har alamar Allah kin zamu ci akwai waliyan Allah an zama amma maganar a yanzu ce wani wani shine matsala manasun qur'ani Allah ya ba mu labari yayi mutum yau kana cikin wannan layi gaba ka ce ni ne ya Allah ta alani alani aula Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون أنقري شكرا الله تعالى كلمة تجاه هنكلي za ba ka ruba ban labari a ji hankalinka ala yanzu a hausa a ce hey hey an kuwa haka zai a hausa hey aka ce hausa ku za magana don kuwa ka hankalin shi Allah ce ala inna auliya Allah lalle masoyan Allah la khawfun alaihim wala hum hazanun ba sa tsoro ana ba su garanti tun wajen barin duniya ka su ji tsoron abin da su suke a gaba kuma wala hazanun ba sa bakin suke abin suka bari a duniya ta bin ta gaba na duniya to wannan ga kaman ba wani wala wala ko wani dabo dabo yace muka allazina amanu wa kanu yattaqun cikakken imani da takawa a san takawa duk abin da yake na umarnin Allah za a same ka a kan shi da abin da Allah ya hana ba a same ka a wurin shi ke wanda ya saba da wannan siffa waliyin Allah ne kullum ya ce wali ba ta waliya yadda za a samu wali a cikin maza haka za a samu a cikin mata duk wanda ya wannan siffa cika imanin cikakken imani iya bin dokokin Allah iya kauce musaban Allah waliyin Allah ne ila wani mataki-mataki ne kuma ba tashi bin a yi sama turu a yi sama ko a ce ya mutu ya haska an ga haske ba shi bane ba inda haske wadda taka haske ce da ba sa wuta ba a madina kenan kurin wani hali ne tsakanin bawa da Allah mahalicci shi kwarai kuma akwai a maza akwai a mata amma Allah kaɗai ka ce wane an hana ka ce wane waliyi ne annabi yana da rai sahabbai na kama na kwarai musu shaida wani waliyi ne annabi ya kashe na haka za ka ce ina fatarwa ina ina tsammanin wani gaskiya ina mai fatar waliyin Allah ne ina ina mai tsammanin waliyin Allah kada ya kana da kaga alamomin kware amma ka yanke ta kace wani waliyi ne wannan kabaci sai shi kuma na mai takarda na shi aka bar ita iya cewa akan ba akan baya bana a can baya bana sauraron wa'azinku amma yanzu duk inda wa'azinku yake ina bin shi sau da ƙafa don allah malam ina a isar da saƙona gurin alaran bandawi ina san shi don allah allah ƙara lafiya malam amin na rabu ɗalibin
ni kuma a ce mishi ubangijin da ya tsare ki suna ina so shi da shi
shi ma Allah ran ma mai addu'a da yazo a sunna idan ki ana san ka ta kai ma Allah so game da kaso da shi Allah ma ya ma addu'a imana ma Allah ta bike mu gaba daya kin za amin za mu tashi kenan aya ta 37 cikin tsaya insha Allah bismillah ولقد مننا عليك مرة أخرى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو ككم أنت أدرس من بايا muna cikin bayanin abin da ya wakana a cikin ungurmin dajin dutsen saina sinai wanda suke da sinai a yau wanda iyayen tsakanin masar da palestine wannan irin abin da ya wakana ga annabi Musa alayhi salam lokacin da ya guto komowa gida cikin duhun daren wannan Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da kanshi cikin tattaunawa da Allah ya da shi shine mun zo daidai bayanin bayan an wa Musa bayanin an ba shi aike zuwa ga Fir'aun kuma ya nema wannan sako a gama shi dan uwan Harun dan su ci gaba da da'awa zuwa ga Allah su bauta mu Allah tare duk wannan bayanin da Musa ya yi addu'o'i da ya yi kan neman ƙarfin gwiwa ga ɗan uwan shi na isar da wani saƙo na Allah da abin da ya nema na aba ɗan uwan shi annabta gaba ɗaya dai Allah ya ce ƙarƙuci ta su ulaka ya Musa Musa haƙiƙa da abin da ka roƙa an baka ɗan uwa wannan iya karantar da mu cewa bawa wajen addu'a za ka yi addu'a ka gama Allah bukatunka amma ba a ma Allah daidai a mai lokaci yi hanzu shuru kwana ɗaya biyu hanzu wata guda muna ta adda shuru wannan annabi ya ce irin wannan kalma tana ɓata addu'arka na manzo Allah ya ce ya cewa Allah na karɓar addu'ar bawa matuƙa bai gaugawa ba suka ce ya rasulullah ya ne gaugawa ya ce ai na ta adda hanzu abin shuru bai zo ba ka ɓata baya kina yi hankali da haka kai dai abinda ake nema gare ka ka gaya ma Allah bukatar ka kana mai imani da alƙawarin nafsa addu'a shikenan ka bar mu Allah lamarin shi Allah shi sanin ta wata hanya za a biya maka bukata amma yanki da yale ta haɗu shuru wannan ba naka bane ba kai dai ka gaya ma kuma akwai alƙawarin Allah Allah shi san meye mafi alkhairi gare ka kaga nan Musa ya addu'a a wannan dajin kuma an ce an karba ka riba ma abin da yau kana gaba ka yi abin yanzu shi ne Allah ce walaƙada mananna alaika marratan ukura yanzu musa alaihissalam Allah ya so ya kwantar mai da hankalin shi da abin da ke nema kuma kai ga girman lamarin girman fir'auna hadarin fir'auna irin laifin da ke ciki ya laga yi mai rafi elektra mai baya an zai girma musa kuma musa abin da kana baya sai Allah ka tana musa alaihissalam wani abu da yi wa kana a baya walaƙada mananna alaika marratan ukura ai dama musa an maka baiwa kafin yanzu sai Allah ke jiro mai yawa kana in auhaina ila ummika ma yuha أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني na'am iz auhayna ila ummik me bai wadda aka mi ai ga mi ake tunatar mi abin da ya gabata baya san Allah ne kuna kan ku yace hakika mun yi wahayi gare ga uwarka irin abin da aka mata wahayi nan cewa tabbatar da wa babar Musa alaihi salam wahayi an mata wahayi tabbas amma sama wahayi Allah na aiko da mala'iku ga bayin shi ba sai ba wai suna manzannin Allah kamar yadda wannan kisa bawan Allah wanda ya shiga wani gari ziyarar ɗan wani addini ko haka ya isko mutum a kofar shi ce mutum ne ya mai sallama bawan Allah ina zuwa ce za ni wannan gari wajen ɗan uwana zan kai mini ziyara ya ce bawan Allah wannan kana da wani abun amfani da kake karewa a wurin shi ya ce a kuri na san shi don Allah ne ya ce to ni ma ɗan aiken Allah ne zuwa gare ka Allah ya koshi in baka labari Allah ya soka dalilin san da kace ma wannan bawa nashi da shi haka da muna bin Hussein na nabi tabar Hussein malaku sun mai sallama kai tsaye baki da baki kina takeice akwai wannan kuma wuri da dama na magana kenan wa aiko da mala'ika ba shi bace manzon Allah ne shi Allah yayi wahayi zuwa ga wurin Musa alaihi salam yace ma yuha irin abin da ya mata wahayi daga ciki ya ce an fihi fitabu wa idan muna so nan mu gano me ya kawo wannan wayi da ake tuna mai irin mushkila da ya shiga da maganar wa babar shi umarnin sa shi cikin cikin sanduki ya ma koma cikin kasas wa hina la'un sanar da yi wa hina la'un sanar da yi wa auhayna ila أن أرضعيه فإذا خفت, فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين na'am فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين na'am nan mun kuma wannan kasas don mu ji meye me yau ka mai musa ya wani hali shi ka iya yaro nan ayya babba ne yake tsoron gidan fir'auna hankalin hankalin shi ya tashi sai ake tana mai baya arce wa auhayna ila ummi musa an ardi'i mun yi wahayi zuwa ga babar musa na umarnin an ardi'i ki share danki dan ta aihe shi lokacin da fir'aun ke yanka ɗiyan banu isra'il don guje mu ture mulki shi inda ta yi ta yi abin sanar ne to wannan wahayi da ya mata Allah ya bata umarnin alardihi ki bashi nono ki shafi danki ki kake damu fa idza khifta alayhi in har kin ji tsoro na a isku dan adam ya tabiya tsoro in kin ji tsoron a isko danki fa alqihi fil yam kaji kenan da me ya kai aka bata umarnin cikin cikin wancan akwati ga dalili in kin ji tsoron a kai ga danki fa alqihi fil yam ki je ki sashi cikin teku cikin ruwa kuma ki jawo danki kuma wannan an san mai tsoro a kashe ‘yanta kuma a ce ta jewa cikin teku haka matsala ala ce wala ta hafi wala ta hafi kaki ji tsoron komi a kama shi ya halaka a ruwa kaki ji tsoron komi kuma wala ta hazari kaki bakin cikin ruwa da ɗari ina radu ilai za mu meno miki ɗanki a hannunki an ƙare waje ilu minan musulmi za mu sanya shi daga cikin manzannin Allah sun a wannan lokaci iyashen nuna samun aiwa shi imamun ƙurtubi rahimahullah cikin tafsirin shi ya kawo cewa iyaka magana asama'i mana asama'i iya ya ji wata baiwa wata mace tana kalmomi na wasu baitoti masu tsaki ba ce ce ka masu saki baiwa Allah wannan wahin ki fasaha ta ke kaya fasaha baiwa Allah ta ce haba hal idu hazi fasaha ba da kauli ta'ala ita kawo magana ta ce haba malam yanzu akwai wata fasaha da ta yi maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa auhayana ila wasu anarji'ihi fa za khifta alayhi fa laqi fil yam wa la takhawla tadri zuwa kashin wani abin tace wannan aya guda ce Allah ke magana a wuri guda Allah ya umarni biyu yayi hani biyu yayi bushara biyu ya bar labari guda biyu tace a gundun wuri tana kai bayan Qur'ani ma magana fasaha hawa hira ce ko kana wala ka tayawa ka da hi waqti jahiliya ta ce a ba maganin fasaha ba maganin Allah ta ce a wannan aya me ta fahimta bayan Allah cewa umarni biyu a nirdi'i umarni ne me aka ce ki ba shi nono cewa fa'aliki filiyam ko ba ta kisa da ko fa'aliki in ki tsoro ki yi haji cikin ruwa a umarni ne kamata ko ta ba shi nono ta cikin ruwa kuma me a cikin magana hani wala ta hafi kake ji tsoro wala ta hazami kake bakin ciki mai bushara biyu kuma a lokaci guda labari abin sauka na gaba aka ba ta bushara can ina raduhu ilaiki ɗanki za mu maido shi ko ya tafi zai dawo na a lokaci guda bushara ce ɗanta zai dawo kuma mata labarin abin sauka na gaba kuma ce wa ja'ilu minal musalin za mu sanya ɗanki cikin manzannin Allah wannan labari ne kun bushara ce guda biyu ta ce ɗanwa ai ba wata fusa bayan ƙura'ani kenan a wannan aya uwar musa alaihissalam an ba ta umarni ta shayar da shi in ta ji tsoro ta ji cikin ruwa kuma kata ji tsoron komi kata samu damuwa alƙawalin allah za a maido miki ɗanki kuma za a tashi daga cikin manzannin allah wannan haka allah ya ma babar musa umarni shi shi na ce ba wani allah musa ma auha amma da wa'ayi wannan shi wa'ayi da aka mata sai Allah ce wannan abin da ya wakana yanzu kenan ta umarnin Allah ta jefa ta a cikin ruwa bayan ta sa a akwati faltaqatahu alu fir'aun sai inda take gudun sai hikimar Allah inda take gudun a kashe dan nata shi mai kashe wani sai Allah ya kai dan gidan shi in gidan fir'auna su suka ɗauki wannan ɗa liyakuna lahum aduwan hadana Allah ya shirya haka ƙashin lamari zai zamanto musu shine makin nasu suke gudu kuma za su yi bakin cikin ya wani domin za su zama su halaka ne shi abin da suke gudu ne kuma a hannunsu dan wannan kisa wata na karantar da mu cewa Allah subhanahu wataala in yi so abin shi ba mu yi hanawa idan Allah ya so maka wata baiwa a so a ki Allah ya ba mu iya tota duniya wannan darasi ne ga masu imani yau da ake hayaniya a yau ake tada hankali ku koma ga Allah ku bar mallan lamarin shukura Allah shi da komai shi mai so na so mai ki na ki haka Allah ta kare kuma wanda ya shirya zai ba kare shi yace anan kaga ya aka sa ɗan a hannun shi dan adawar tashi su suka ɗauki wannan da da aka jefa cikin ruwa Allah ya ce wannan abin ya ce da suke so kai wa kana ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati fir'auna da rundunar shi da hamana abin suke suke hama suke yaki da shi kuskure ba ta laifi ne ba su iya hana abin da Allah suna kashe ɗaya mutane a banza aikin banza suke yanzu ya ga yaro a gidan fir'auna a hannun matar fir'auna mai kusanci da fir'auna me ta ce وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون نعم yanzu ya gaɗa a hannun matar fir'auna ‘yan wata hikimar Allah wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya jero da cikin shugabannin matan aljanna matar fir'auna mun ka wuce a duniya sai imani shi ake nema ba ruwan ka dan wani jikan wane jikan wane ne a'a kai waye ba ruwan Allah da kakanka da babanka eh kai wane ne tsakaninka da Allah ko matar fir'auna ce manzo Allah ce cikin shugabannin matan gidan aljanna guda hudu ya kawo maganar Fatima da maganar Khadija da matar fir'auna da uwar Musa da sarki Isa da sarki Maryam Maryam kai annabi su ne hudu mata shugabannin matan aljanna Mariya Khadija Fatima da Asiya matar fir'auna wannan mata kullum sai ga ɗaya haɗu hannunta Allah ce wa qalat imratu fir'aun wa qalat imratu fir'aun qurratu ayni li wa lak la taqtulu tace ta dauka wannan yaron tace ai wannan yaron farin ciki na da ka fir'auna farin ciki wannan yaron farin ciki ne kina abun abun doka ne abun wurin murna ne tace hankalin fir'aun cewa abun farin ciki ne kuma la taqtulu dan kashe diya ake nake bada ko tace ka kushe ka kushe ku bar shi kurin amma anan ya lati ga mana me ya kawo haka Allah ce me suka ce a sa'an yan fa'ana can za mu ji labarin abin da ya saka nan ta ce saboda wannan yaron zai amfani mu a gaba aunar ta kisa walada ko mu doke shi a matsayin da mu mai da ɗan kan ana mai ɗan wannan ko ya doke shi a matsayin da Allah ce hum la shi'urun to nan malamin tafsiri na ce shin wannan magana ce ta matar fir'auna mu ɗauke shi a matsayin ɗaya mutanen gari ba sun ba ɗanmu ba ne ba ko ko cikon maganar Allah ce suna wannan magana ta ɗaukan Musa a matsayin ɗa ba su san ba shi ne abin da suke gudu Allah wa alamu to bayan haka Allah ya ce yanzu kenan Musa da salam ga abin da ya wakana Musa an jefa a ruwa kuma 'yan gidan Fir'aun sun ɗauka ya uwan Musa ba su ba Musa fari وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين yanzu garin Allah waye kina wannan abin ya karantar da mu duk wannan abin aihuwar Musa sai cikin cikin teku duk a cikin dare aka yi Allah ce wa asaba fu'adu ummu Musa farika yanzu garin Allah ya waye zuciye urin Musa ba komi sai tuna ɗanta kurin ba ta tunanin komi mace da kurin ɗanta da mota kurin ba komi da ya magan ɗanta kurin Allah ce in kadat da tubdi bihi kwarai yadda ta damu ta tsorata kaɗan da ta ce wani hudana ne da ta hudu kuma da ya kashi Allah ce lawala arbatan ala qalbiha dan an ba dan ba mun rihi an ba ta karfin zuciya mun rike abun jibure abun da ta faɗi kuma Allah ya ba ta wannan karfin zuciya da ta kuna min mu'minin dan ta zamanto cikin masu imani wannan imani ne saboda Allah ne ce mata ki bashi ki bashi nono idan sa cikin teku za a maido shi ka zo na abun ayi Allah ba ta labari idan ta kasa kiran imanin ta yarku kenan kuma za a ba ta karin imani ta sami yarda da alƙawalin Allah da ya mata na ɗanki zai dawo kake ji tsoron komi har ma manzo zai zama tona Allah sai aka ba ta damar ƙarfin zuciya na yarda da alƙawalin Allah ya ta ƙyale ta yanzu duk da haka ta dangana ba ta yi magana ba sai ta ƙyale wani وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
yanzu uwar musa garin Allah ya waye babu da amma ba ta da ana bacci ba ta hudi ba wa qalat li ukhti qusi sai mai da uwar shi mai qusi mana ki bi bayan dan uwanki daga inda yi shi ne kusi wani ka ta ruwan musa mai sunan kusi ma'ana kusi ta ce mai ruwan musa kusi ki bi bayan ɗan uwanki da ya maki nemi labarin suna san bai mutu ba daga ina yi shi ke nan kwa tana ta hiya fafasa ta bi an junubin he daga nesa fafasa ta bi an junub daga nesa sai ta hango ɗan uwanta a gidan fir'auna a hannun 'yan gidan fir'aun an junub amma ta gan shi hum la shi'urun su ba san matagan shi muke ta ga inda dan wanta yake kuma hikimar Allah dan al alƙawarin Allah da ke haram alai maradi Allah ce muka haramta mishi haram alai maradi وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون na Allah ce wa haramna alaihi almaradi min qabl mun haramta wa Musa shan nonon duk wata mace ne za a kawo shi domin dan gaban gida ne dan gidan Fir'auna nema ake mata su zo zaki wa Fir'auna reno eh ga wani yaron Fir'auna za a ba shi nono mata suka ta kawo nono bila lo an ce zamanin an kashe musu diyo an kashe musu diya ke duk wanda ta zo ta kama ya kama he ta kibir kiya aka haramta mai Allah ne ya hikima ya haramta mai kama nono duk wata mai nono to yanzu ita kuma ta zo kenan ana cigiya ne ina wata wannan ya ƙi kamawa da zai gina fir'auna abin da dame su war ina zai samu nono ita faƙalar hal adullukun ala halabe shi ka filo na wani ita ba ta nono amma kuna so in gwada muku wani gida wani za su ba za su reno na ku muna ku wani gida za su reno na yaro na ku kenan in gwada muku in zai samu reno ke kamar ta tambaye su ta kai su wani wuri in za a jaraba abin haka aka yi kun ce wannan gidan wani da huna su hun kwarai za su kula da shi ya dan masa ya ta sani gidan zaka a kai shi wani gida za su rene shi su muku rene shi kwarai kuma za su kula da shi kwarai abin da ke nema kenan kenan ya samu Allah ya faradar nahu ila ummi فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون yanzu alƙawarin Allah wannan tsari da Allah ya bai shi nonon kowa iya zuwa kuma wajen babar shi abinda ake nema aka samu can bayan makaranta dai inda cewa ƙarshe ɗaya ga shi uwar Musa hikimar Allah Allah ya maido ɗan faradadnahu ila ummihi Allah ce min maido ɗan zuwa ga babar shi Allah na namari aka maido shi daga gawa kai ta ƙarar ayyuka saboda ka samu wurin ciki da ɗan yawa ya kasa don ka samu nutsuwa wala ta hazan don kanta bakin ciki dame ta ta kasa kuri Allah ya rubuta gaugawa amma Allah ya bar ta ce jima da gawa ya dawo amma Allah ya rubuta gaugawa saboda ka da mata imaninta don ta samu wurin ciki kanta bakin ciki wani ta'alam an wa da lahar kuma don ta san alƙawarin Allah gaskiya ne aka haramta ma kowa ne ga wannan ɗan a hannunta kuma ana ba ta kuɗin reno hikima Allah kenan ya kai hikima Allah eh a Buddhist eh ga kuma ga fara ta samu kuɗi ban da a Buddhist dan ta ba dan ta nono a biya ta kuɗin reno kuma ta zama ƴan gata a gidan Fir'auna har ƴan gidan sun zama ƴan gata gidan Fir'auna suna renon ɗan gidan Fir'auna hikima Allah kenan komi da Allah ce da ko ka kaba ka wala kun ga shi da kai haka za a yi kuma da kai shi yare ina halaka shi da kai shi yare ina da kuɗin shi ya kakkare shi kakkare ta taɓa yi ma shi ko shi sun ma halaka shi Allah ce wallakin na aka tarhum la ya'lamu mutane kina wannan haka lamarin Allah yake madadan Allah ce mun yi wa mutane ba san da haka in wanda haka alƙawarin abinda Allah ya ce zai kun ba mu hana shi duk yadda aka yi kawo kisa Yusuf duk ɗaya ne kisa Yusuf alaihi kisa Yusuf kisa Yusuf alaihi wasallam Yusuf dan uwan shi ne ya adawa shi suka nemi gamawa da shi saboda baki saboda adawa saboda hasada ko ashe hikimar Allah su suke kai shi wajen arziki ko a cikin adawar suke su a hakan a cikin kuskure da ke Allah gawarta musu a rashin tunaninsu su gama da shi ne shi kuma haka Allah ya shimfiɗa abin wannan hanya da hannunsu suka kai ɗan adawa su cikin arziki na gama Yusuf da Masar ɗan Falastin ɗan yankin Falastin ne amma heka shi kurin ta hanya a rijiya daga rijiya hannun bawa a gidan sarki hidima sai gashi a sama ɗar a sama sarauta sai gashi kuma sun zo a ƙasa suna neman karama da haka ne ga gudun haka Allah gaji baka yana gudun da haka muna yawa muna maganar muna cikin tsahali Allah subhanahu wata'ala ya wa Musa wani abu ya wakana a hilin Sinai a dutsen Sinai cewa ana tana Musa ka tana irin abin da ya wakana baya kana kana karamin yaro kana jiran goyo ga abin da Allah maka an zaka babba da ana ana ba Musa ne cewa kai damu alƙawarin Allah ne Allah ya ce za a kare ka eh yace me Allah ya ce wani da fi tabut Allah mata wahayi cewa ki sanya wannan da a cikin tu faka fi fil yam mana an ka fi tabut ki sanya danki cikin akwati ayi akwati a sa dan cikin akwati bayan an sa akwati faka fi fil yam ki je ruwa ko ki sanya akwatin a cikin teku cikin ruwa fululkin yam bisahil shi ruwan zai kada wannan akwati zai kai shi gaba eh an gaya mata ruwan a ruwan ba limiya zai ba ruwan zai kai akwatin ɗanki gaɓin ruwa ya huzu a duni wa a dola kuma allah baka labari ɗan naki makina makin ɗanki shi zai ɗauki ɗan haka a gama baba kana cikin zanen goyo kana samun aihuwa makiyin naka da makiyinta shi zai ɗauki ɗan zai ɗauke ka kuma wa alƙaitu alaika mahabbatan minni Allah ce na jewa maka wata soyayya ta musamman dole ga musa musa kun soshi da kaka dole ka soshi kuran da kaka dole dole ka soshi Allah sa mace muhibba soyayya sa kuran Allah sanya wata wata hikima ta Allah ku da kaka musa kun soshi kun soshi kun dole ka soshi dole ka soshi kuran eh haka Allah sa mishi shine a galgajiya ya tsubu wannan Allah da tauke mu wannan mun sha ta hibu na wada Allah da ya wata kai kana samari mai alƙalƙa ka sha ka samu wurin jini mai ba kai dubu ka sha wurin mutu dubu a sha a wanki a sha kai dubu kai samu wurin jini wannan abun na su kullun gargajiya ne a ga mutane abin da yake cikin wata kisa ce da Allah Allah ne su wanda nan ba wata kira wannan ayar ba ta alaƙa da maganin wurin jini ko kasha. Kudin labari ne Allah ya bada kuma ga Musa. Zama labari Musa wa alƙaitu alai muhabbatan ne. Walakatu alaka muhabbatan ne. Walakatu ma'ana Allah ce na jewa maka soyayya ta musamman daga wajena. A kiran kudin haka Allah ne ya sanya wa Musa wannan abu. Kuma kai ma Allah ne zama soyayya. kuma mun karanta kwanakar sama na baya idan bawa ya iya bin umarnin Allah ya hanyar Allah Allah na cikiya ya gaya malaka jibril na so bawa na wani kai ma ka so shi jibril ya cikiya ya sanarwa a sama ya ga duk mala'iku Allah iya san bawon shi wani kuma ku so shi kin samu soyar an samu soyar Allah ta bin umarnin Allah kuma da barin hannun Allah kin ba na abin da mu da mu Allah ya taimake mu nan yake nan Allah ce minti wa alqaitu alayka muhabbatan minni wa litusana ala aini na jewa so soyayya ta gare ka kuma ce na aka ne dan ka tashi a gabana a gangani na ina gani ba mai taba ka eh Allah ce gaba
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم ثم جئت على قدري يا موسى
التي إذ تمشي أختك نمكم طاعة من بر قصص التي لوكتي أتجا مش كتنا لوكتي دا الوكا تتهي نيمانكا كان wannan zanin goyo sabon aiwa fataqul hal adullukum ala man yaqfulu kuna so in gwada muku wanda za su reni wannan yaro dan wannan magana Allah na magana nan Musa salam a wannan daji iya gaya mai ana tuna mai abin da ya wuce baya kenan dan a yanzu kai samu damuwa da ake jigirin firawuna kai wasa ko ka samu dabar komai ga abin da baiwa da aka maka kana zanen goro ake tuna mai abin da ya wuce baya a lokacin zanen goro ne ake gama shi aka yi lokacin ta tana nema manyan kafa waye tana nema wanda ma'ana waye gwada muku wanda zai rani wannan yaro na mu Allah ce faraja'anaka ila ummik kai ta qarra aynuha min me da ka zuwa ga babarka a wannan lokaci kai ta qarra aynuha dan babarka ta yi horin ciki wala ta'azar kar ta samu damuwa aka mai da ka tun kana zanin goyo da gaugawa aka mai da mata kai yace kuma bukatalta nafsan fa najjaynaka min al-gham wa matannaka futuna kuma ka tuna kai kisa a wannan gari na masar ko garin fir'aun ka samu damuwa kwarai don kwarai ya tsoro da kashe shi ana neman shi a kashe ko ya ce ka kashe rai amma ko muka tsiratar da kai cikin halin damuwa da ka shiga muka ma jarrabawa iri-iri matanna ka fituna nan shan malamai sun kawo sabisai wanda suke ba su da alaka da harshe marfu'i kawai ibn kasir ya ta kwarai labaru ne hadisin ya dogon hadisi ne hadisin fitin na fitun wanda kware ya ce akwai zara'i ba akwai abu tsada da shi guda kullum sai a nan kunna tabbas Allah ya ba musa jarba iri iri mun jarrabe ka jarraba wa iri iri Allah ce gaba ta falabirta fi ahli madayin kuma ake gaya mashi a yanzu musa nan ya hauto daga madayin ne zai shi masa wannan abin ya wakana tsakanin palestine da masar akan wannan iyaka a wani dutse na saina Allah ya ce da bisa ka zamana ahli madayin a cikin madayin ka shekaru albin sirri na fi almadina kirna ai mun karanta a bayan musa da salam ya je madayin ya dauki alƙawarin da wannan bawan allah tsoho wannan mai daraja wanda shi mahi yawa shahararren tafsirai suna ce annabi shu'aibu mai bin kasira ka dalilai na cewa ba annabi shu'aibu ne ba shi tsoho ne ko tsohon daraja tsoho mai mutunci da kura babu nassi sahihi murfu'i ce annabi ce annabi shu'aibu ne in ma dai waye tsohon kirki ne ya ce falabista sirrin fi almadayin ka zauna shekaru masu yawa a madayin ai an yi magana da musa zai zamana zai aikin kwadago na ba a bashin tsaya shekara takwas akalla in ya kara biyu ce don kanka kuma kanta ruwa ingantatta na salama ya ce musa alaihissalam ya cika ajalin mafi tsawo kira musa shekaru wajen goma da gudu daga masa gudu ya yi ya yi kisa ya tsawo kashe shi a zafa labari gashi ana neman da kashe ko musa ya komo ya tsero madaina to yanzu zai komo bayan shekara goma da abin kama abuwan kai amince bayan shekara goma da abin ne ya yi armi yanzu kuma ya kamo hanya zai dawo masa a nan ne wannan abin yi wakana Allah ce mishi ka zamana a madayin shekaru sun maji ita ala ƙadarin ya musa bayan shekarun ka a madayina yanzu kuma ka zo daidai lokacin baka annabta shi da alƙadar don yanzu ana magana shi ana an dajin ne yanzu ke nan ka zo daidai abinda Allah kaddara za a baka annabta a wannan lokaci wasu ta na'atuka da nafsi wasu na'atuka li nafsi
Allah ce na zaɓe ka na shirya da kurin dan aiki na shin dan kai na mana kenan Allah duk wani abin da Allah ya wa musa shiri tun yaro aka sa cikin bato aka waye duk wannan Allah ya mai wannan shiri don wata hidimar Allah don hidima ta na shirya ka shi ne kanan na shirya ka na tattale ka don aiki na shi don kaina da haka yanzu اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري na'am yanzu abinda Musa ya roka can baya na annabta ka dan wanshi dole na mallaka sa adda yanzu duk bayan wannan bayanai Allah tana mai komi kuma an gaya mashi duk wannan abin da aka yi wani baiwa da aka mishi Allah ce na shirya ka ne dan aiki na dan hidima ta kura yanzu izhab anta wa huk bi ayati yanzu kuma kai dan wani ka abin da ka roƙe na kira abin da ya roƙa gashi yanzu dan wani ka tahi da kai dan wani ka haru ko tahi da ayoyi na abin da yake tabbatar da ku manzanni ne daga Allah amma wala taniya fi zikiri ku yi rauni ku gajiya cikin ambatona in wani shi ya karantar da mu da zikirin Allah ko a cikin jihadi iya ƙara ƙashin gwiwa eh kabbara eh tasbihi kabbara eh ku ci gaba da ambatan Allah duk aikin Allah ne ake yace ku ci gaba kan ku yi rauni wajen ambatona eh eh wala tanya fi zikiri da haka idhaba اذهبا إلى فرعون إنه طغى
faqula lahu فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
idhaba ila fir'aun innahu tagha zalla bas umarni kurin ku kama hanya ku tahi zuwa ga fir'aun innahu tagha fir'auna ya huce ya huce iyaka ya huce kuran iri ya kai gaya mu ce annabi kubul ala malum malum ba ilu tabu min min ilahin ghayr babu wani Allah ba ni ba abin ya kai gaya yace fir'auna ya huce ya huce iyaka da haka amma duk da haka hikimar Allah ta yi faƙula lahu in kun je ku ce ma fir'aun ku gaya mishi ƙaunar layina ku mai magana da tafshi wani shi ne udu lasa bi da baka da hikimar da wani mai tambaya udu lasa ma Allah ka ce ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة na'am Allah ba annabi umarni udu lasa bi da baka da mutum ta bi hikima da wani mutum hasana ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da wa'azi kyakkyawa wani malaman malaman hikimar tafsir suna cewa shi hikimar Allah Allah ya san ɗan adam kuma da kowa san gaskiya yadda take da ɗaci ɗacin gaskiya kowa san ta yadda kowa sha magani sai ka dage sai ka dage ka sha magani mai ɗaci sai ka rufe idanka shi hau ta kai wasu hikimar ɗan adam wani kusurci a yanzu sai a sa kafsir abu mai ɗaci ne don a rima ɗacin don ka sha sai wani zuciya wani mafi zuciya kan wannan akwai karantarwa tun da kenan kai manuwa kai mai wa'azi kana so ne ka kai wa mutum gaskiya ɗauka ta amfani shi kenan ka bi usulubin da zai ɗauka daman gaskiya da shi gare ta kuma ka zo mai kuma da ƙarfi da ɗaci kaga abin kaga ɗauka zai wahala eh ga ɗacin gaskiya kuma ka zo mai ta kuma da zai kaga kuma tsada gaskiya shi ake kenan kwarai mai wa'azi dole ya bi hikima saboda mutum usulubin da'awa yadda zai ɗauki abin ba tare ba da tsanani ba don gaskiya haka take damu kenan wani ka'ida ce ta da'awa a ba hanya kadda ka zo shi ne wani suku hajjaji kasan kwan hajjaji maɓannaci ne yake bi wa'azi zahi kai ka tsawo ɗan wani ɗan sun fi tsoro amma a mutu a mutu ya ce ba ɗan wa ya ce an aiko wanda ya yi hika imanin ne zuwa ga wanda ya yi na in bajin sun ci amma aka ce ka mai magana magana ne da shi inda imanin gaba kai da musa da salam ko wannan musa aka aiko kuce wanda ya hika kai mai wannan kuma wanda ya hini fir'aun aka aiko shi ma ce mai magana magana da tirshi kada kana ga maka magana kana ga kana musa ka bi da hankali a takaice da kenan anan Allah subhanahu wataala ya ba Musa umarnin faqula lahu ku ga fir'auna qawlan layyinan kuma magana mai tafshi la'allahu tazakkaru aw yakhsha da fatar in kuka mai zai wa astu ko ji tsoron Allah shine guru amma maganar shiriya abu ne a hannun Allah kai naka dai kai kai bakin kokarin naka isar mai ta hanya ba zaki ba ci mutunci shine magana kenan amma idan ba shi da rabo zai dauka maka zage shi an sai manzo Allah ya zage su ba annabi wallahi ya zage kuma su kan zai kuwa kan bata waye annan ba wanda zaka saka sama mata kiyaye zakin su to da bi abu mayar rabu haka zai ci amma mai rabu zai karba insha Allah kenan yace wa'azin zaku mishi fatar zai wa'aztu yi tsoron Allah shine gurin duk mai da'awa haka ne gurin mai da'awa fatar wanda ake ma da'awar ya gane ya hudu daga cikin mallaka shine gurin duk mai wa'azi ba kuma a wani gurin dan bata mu suna ci mutuncinka a mutane musu gane ba duk ake da'awa a gyara a bar bid'a a bar shirka a kowa sunna me matsalin me ma ce kai na wajen mutum kaddara yau misali fafuroma kan da ka wuce ko babu shakka ka ka wuce ko babu shakka akwai shakka ka ka wuce fafuroma ka wuce ne gariya in babu shakka kun kuma shakka ka wuce to sai ya ce maka musulmi muna kiran ku ku bi littafin ubangijin ku bi qur'ani ku bi annabin ku bar kama kame ku bar gargajiyan ku ku rike qur'anin ku da sunnan ku me mai da shi bai da zana ko zana ka zage shi me mai da shi shi wa mutum mutum yan wa ahlus sunna ko da kallaje amma ba ya waje ba zage shi an ba yabo to ba zage ahlus sunna to abin da suke kira shine abu qur'ani abu sunna ba su ce abin da malamin mu wane ko wani a ƙur'ani da sunna akan fahimta magabata na ƙware shi ne ahlus sunna ba shi ne kenan babu wani abu bayan wannan sun iya adawa to kurin ke ya ce kunta dan adam amma me ya laifin su ko fa buroma dai me ya matsalar shi balle kuma musulmi dan wanka ya ce maka ma'aji gargajiyan mu na gada a garin mu ka gada a garin ku ka gada babanka ko kakanka a aka ce da aji mu zo mu bi qur'ani da sunna me lahina da Allah Allah ta rike mu Allah shaida mu da haka kenan shine muhimmancin kenan isar da da'awa a hanyar da Allah ce an ka gaya mutum kuma tare da gare shi Allah ce gaba
قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
to yanzu bayan wannan duka bayanai mun ji Allah za mu ji mai magana mai tamshi duka mun kare to amma ala rabbana suka ce ya ubangiji inna nakhafu an yakhruda alaina aw an yataqa muna tsoro daga mun je wannan da'awa muna tsoro ya gaugawar hukunci kanmu mana ya gaugawar gama da mu kai wuce gona ya wuce gona da idi ya ci abin da saba yana banna muna tsoron haka Allah kenan ya za a yi sa tsoron haka da tabiya da annabi ya tsoro iya tsoro a ce in ce mutu in mutu gurin a'a an annaba ba na annaba Allah ne suka nema me ya mugunta kan abu na zo in ce ku su mutu gurin amma me za a yi sai Allah muna tsoro Allah muna tsoro ya gaugawun kumci kanmu ko ya wuce gonar da kanmu sai Allah ce قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
al Allah ce la ta hafa kan ku ji tsoron komi in bai yi muku komi domin Allah ce innani ma'akuma asama'u wa ara Allah ce ina tare da ku eh ina tare da ku ina ji ina gani Allah yana ji yana gani ko me za a yi ku je kuran yanzu gidan ba ka garanti kai tsoron komi ko su da yi kuran da haka fa'atiyahu
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
Allah ce fa'atiyahu kurun ku tahi Musa da Harun ku tahi mana kurun ku je wajen shi fa'atiyahu ku je mishi kuma faqula inna rasula rabbik ku gaya mai mutum wannan yan saƙo ne na ubangijinka rabbik ko kuma eh yan saƙon ubangijinka ne kai ba Allah bane ba ubangijinka ya aiko mu eh ubangijinka dan haka fa'alsil ma'ana bani isra'il yawan a wancan zamani banu isra'il su ne al'umma ta kwarai da su suke kan bautar allah ba ta gama alabar bashirka ke su ne al'umma da allah kasashen zamani allah ya zaba musa aikin musa da ya zo da ya zo masar ya kira ya fir'auna ya bar kawurci kuma a bashi damar ya ɗauko banu isra'il daga masar ya mai da su falastin cikin misongi musa kenan cikin aikin musa ya zo kiran fir'auna da kibdawa kuma ya ɗauko ƴan uwan shi daga masar su koma asalin da suka mutu shi ne ake musa ita ke ku gaya mai cewa mu ɗan saƙon ubangijinka ne ta ka fa'ar su ma'ana bani isra'il ka saki ma'ana ka ba mu bani isra'il wala tu azibun kaka ka musu azaba kana musu azaba kenan ka haka musu azaba kaka ka azabtar da su kenan azaba da kake musu ka tsira ta kuma mu haka muke taya ba ka jiji ina ka bi ayatin rabbik ba mu zo hannun hannu banza ba mun zo da ayoyi muna da aya mai tabbatar cewa mu ɗan saƙon Allah ne mun zo da aya daga wajen ubangijinka da haka wassalamu ala man ittaba al-huda kawai salamu alaika ba amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shirya haka nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da an tsare hudaybiya da yake aika takarda ta kira zuwa ga zuwa ga sarkin rum na daular da daular kirista zuwa ga muqawqis zuwa ga sarkin farisa aka girgutawa sai sa da muhammad rasulullah ila malikin kaza ce wasu kashe ce wasu salamu alamun tabi alhuda shiriya tana kan duk wanda ya bi shirya amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shirya da shi ma nan suka ce gaya mishi kenan amincin Allah duk wanda ya bi shirya kenan amincin Allah kowa abu ne kuma inna qad uhiya ilayna inna qad uhiya ilayna anna al'adhaba ala man kazzaba wa tawalla
na'am cewa inna al'uhiya ilaina ku gaya mashi lalle an mana wahayi Allah kin an mana wahayi cewa annal azaba alaman kazzaba wa tawalla azab Allah ta tabbata ga duk wanda ya karetar da maganar Allah ya bada baya akan gaskiya kinnan akwai kashe na kai ya kare da wannan magana kada ya juya baya ya ki amsa wannan sako daga wajen Allah dan ga aikin mu ina ganin ya kamata mu tsaya Allah ta rana yau sai ka mai zai wa kana gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad ɗan uwa ka hinnan akwai wani bawan Allah daga mun yi masala gaba da shi ana wani bawan Allah ne yake kuma yanzu Allah bai cikawa yanzu haka rayuwa take ya ka sallah asuba kuma yanzu Allah bai cikawa ba Allah asa Allah cikin shiga wata mishi gobe sai za su kira za a kama amar nan gidan shi duruwa Allah cikin shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته